الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatu na tasrifi a wannan littafi mai albarka matulul bina'i wal asas a wannan rana ta juma'a tara ga watan jumadal ula hijira 1447 wanda ya daidai da 31 ga watan goma shekara 2025 to muna nan cikin shafi na uku shafi na uku a farkonsa inda mala ya ce salisan samaratuhu to abu na uku menene natija na karanta ilimin tasirifi a matsayinka na ɗalibi an ce ka karanta tasirifi shin in ka karanta waɗanne fa'idodi kowace natija ce za ka samu shine samara kamar yadda wanda ya dasa itatuwa to kaga yana jiran 'ya'yansu ne ko ba haka ba shine fa'idan duk wannan wahalhalun da yake na ban ruwa da abubuwa da sauransu mai ba su yi 'ya'ya ba sai ya zama kamar bai samu wata fa'ida ba kenan ya dai sha wahala to shi tasirifi in ɗalibi ya karanta shi to waɗanne 'ya'yan itace ne zai tsinka waɗanne fa'idodi ne zai samu to shi ne mala ce fahimul kitabi wa sunna shi ne zai samu damar fahimtar ƙur'ani da sunna kyakkyawar fahimta duk wanda ya fahimci tasirifi to yadda zai fahimci ƙur'ani ba kamar wanda bai karanta shi ba ne saboda shi ya samu haƙiƙatul ilmi na ƙur'ani na batar an gane shi ne zai iya gane abubuwa da dama da aya ta ƙunsa amma wancan da bai karanta ba to shi zahirin aya kawai yake iya fahimta na fassara amma zaƙul wasu ulum da fa'idodi da ke cikin wannan aya ɗin ba zai iya ba ba zai iya fahimtar su ba na ba taran gane saboda bai da kayan aikin da zai iya zaƙulo waɗannan abubuwa bai da makulli ga ɗaki ga komai ga sauro ga ruwan sama ga duhu amma bai da makulli da zai iya buɗe wannan ɗaki ya shiga ciki don ya kare kansa da sauro da duhu da ruwan sama da sauransu aga sai dai ya sha dukan ruwa ko to haka ɗalibin ilimi yake wanda bai santa sirifi ba to shi sa mutum ya santa sirifi sai kaga aya ɗaya ya ta zaƙulo maka ilmomi da fa'idodi ƙarƙashinta a jikin ayan na akwai kaza akwai kaza saboda kaza a jikin ayan na akwai kaza akwai kaza duk wanda bai da wannan ilimi ba zai iya wannan sai dai maka tarjama bisa akwai banci tsakanin tarjama da tafsiri fassara tarjama shine alhamdulillah godiya tabbata ga Allah rabbil alamin na ubangijin halittu irin wannan to wannan tarjama ake kiranta ba tafsiri bane ba tafsiri bane an gane a'a alhamdulillah menene lafazin ya kunsa an gane waɗanne fa'idodi ke ƙarƙashinsa me yasa lafazin ya zo alhamdu ba a ce na hamadu ba an gane ko ba a ce ƙulu alhamdulillah ba sai aka ce kawai alhamdulillah tun da akwai takadirin umarni ƙulu alhamdulillah rabbil alami shi ne takadirin aya ɗin to in ba kai ta sarifiya za ka gano wannan to kaga shi wanda bai da shi da ya zo ce maka ɗaya zai yi godiya tabbata ga Allah ya wuce shi kuma Allah ba haka yake nufi ba umarni Allah ke ba mu ƙulu alhamdulillah e ku faɗa dukkanin godiya cikakkiya da jinsin ta gaba ɗaya ya tabbata ga Allah shi Allah yana ba da umarni kai kuma ka zo ka faɗa da ma'anar labari kaga an yi gabas aiko shi ya yi yamma to shi yasa in ba ka da tasirifi to ba za ka fahimci ƙur'ani yadda ya kamata ba kuma za a ta samun kusakurai na fassara wasu kalmomi da fassara wasu ayoyi saɓani yadda suke ƙala bin malikin to babban malamin nan na nahau da tasrifi eh shine jamaluddin an gane muhammad ibn malik eh ibn malik mai alfiya wanda ya shahara a harkar nahau da tasrifi eh amma abinda da yawa mutane ba su sani ba malamin ƙur'ani ne fa malamin ƙira'at ne yana da littattafai na musamman da ya rubuta akan alkira'at gogagge ne sosai to amma kaga nahawu ya amshi da kaji ibn malik to nahawu kake hararuwa amma malamin qur'ani yana daga cikin malamai makaranta alkur'ani waɗanda ake ji da su ya rubuta littattafai da yawa ba ma ɗaya ba fi muqaddimati a muqaddimar littafin shi na ijazi ta'arifi fi ilmi tasrifi eh ijazu at-ta'rifi fi ilmi tasrifi sunan littafin kenan to ga abin da ya faɗa a muqaddiman fa inna tasrifa lalle ilimin sarfu ilmun ilimi ne da tashawwaku ilaihi alhimamul aliyatu wanda himmomi maɗaukaka suke kwaɗayi zuwa gare shi duk ɗalibi mai himma to za ka ga kullum sha'awar sarfu yake yi in ga ɗalibi baya kwaɗayin ilimin tasirifi to baya da himma aliya baya da ƙwazo ragon ɗalibi ne kaslanin ne amma mai himma na sun ya tara ilimi ya fahimci alkitabu wa sunna to za ka ga kullun shauƙi yake ga tasarifi na fatar an gane kwaɗayensa yake in ana karatunsa yana jin nishaɗi yana abubuwa da sauransu wa yutawaqqafu alaihi wuduhul hikamil arabiyya kuma shi ilimin tasrifi wa yutawaqqafu ana tsayawa alaihi a kansa ga wuduhul hikamil arabiya ga bayyana hikimomi na larabci duk wata hikima da larabawa ke sakawa a zance to sai ka san tasirifi hikiman za ta iya bayyana gare ka baka sani ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya gano me yasa nan wace hikima ta sa nan aka kawo ismul fa'il ba ko ismul maf'ul ko alfa'ilul mudari ko alfa'ilul madi ko fi'ilul amri ko jam'i ko mufurari ko tasniya ko tasgiri ko nisba duk ba za ka gano hikimomin da tasa aka yi ba saboda ba ka da sarfu sai ce wayabtahu kuma shi tasirifi yana bude min abuwabin nahawi kofofin nahawu tushiyarsa in baka san tasirifi ba ma nahawun ma ba za ka iya gane shi an gane don tare suke an gane yauwa uwa da uba ne na ba an gane to kaga ai ba za su rabu ba eh in kaga an samu ɗa to akwai uwa akwai uba ko ba haka ba to duk sanda kaji an samu malami da ma'anan malanta to yana da uwa shine tasirifi yana da uba shine nahau waɗanda suke sa a zazzage ɗalibi a ƙyaƙƙashe ɗalibi kamar yadda in kaji an ce an samu haihuwa to ka san akwai uba akwai uba in babu suha eh to kaga ɗalibin da bai da sarfu sai a ce ba ya da uwa ɗalibin da bai da nahawu sai a ce bai da uba a karatu ya zamo shege kenan ko ba shi ne mara uba ba wanda ba nawo ba ta sarifi to shi bai da uwa bai da uba Eh, to shi ka- kaga gara ma shege da shi Eh, eh. to shi yasa sheku abdullahi ya ce ummul ulumi min abiha arhamu an nahawi wajtima'i zaini aqwamu yace uwar ulumu gaba daya na arabiya to shine tasrifi eh kuma ya fi tausayin ɗalibi sama ga uba uba shine annahau eh to shi yasa zaka ga tasrifin ya fi sauki eh saboda shi yana dan sassauta maka amma na hau shi ba sauki kamar yadda ɗa ya fi samun relief ko relief wajen mahaifiyarsa sama to haka shi ma tasarifi yake bai da wahala Eh. an gane raunin himma ne shi yasa zaka ga abin ai jan aiki ne raunin himma ne kamar yadda ibnu malik ya faɗa a baya amma in kana da himma aliya ai ba na abu bane kwana nawa ka gane to saboda haka duk wanda ka sun ya zama ɗalibi to ya san tasirifi ya san nahawu yanzu iliminsa ya samu magabata an gane iliminsa ya samu tushe kamar duk wanda kaga yana son ya samu daraja wurin mutane da ɗaukaka to dole kaga yana tinƙaho ne da iyayensa in an ka ce bai da iyaye za ga ko bayyana bai iya yi cikin jama'a to dan ya zan harkar ilimi ce waɗanda ba su san nahawa ba su san tasirifi ba da sun san abin kunya da suke yi a saman membari da sun daina wa'azi amma su ba sani ba ne saboda ba a tona musu asiri ana rufa musu asiri Eh, ba a bayyana ma al'umma kurakuransu inda sun san irin katobaran da suke tafkawa da tuni sun daina magana ko su koma makaranta ko su koma zuwa neman abinci in ya fi musu sauki inda sun san abin kunya da suke yi da ke fitowa ga bakinsu da sunan karatu da sun daina magana kamar yadda mara uba eh ko zagi ne an kai sai dai mi sai dai ya shuru ko ya wuce ba kai da ba ko uba ba ka ai ba san uba ta haka suke marasa iyaye a karatu suna da yawa su suka fi yawa a wannan zamanin matun da ba a fitowa a ce wane kaza da kaza shi kenan su kuma mutane ba karatu suke ba ba sa iya ganewa Eh, irin wayannan masu suke ɗauka a malamai Allah ya ruba mu da asiri Eh, amma in kai karatu kai da kanka za ka gano haka kai da kanka to la mu dagi to shine wayabtahu min abwabin nahwi ma kana mughlaqan duk abin da yake a rufe a nahau to ta hanyar tasirifi za ka fahimce shi tunda kamar yadda muka faɗa kalma ana dubanta ne ɓangarori guda uku farkonta da tsakiyarta wanda ya shafi tasirifi sai ƙarshenta wanda ya shafi nahau to baka san farko baka san tsakiya ba don ka san ƙarshe mi an ka yi to ashe kaga sanin farkon kalma da tsakiyarta to shi zai ƙara taimakonka ka fahimci ta. to shi ne yake magana wa yufassilu min usulihi ma kana mujmalan kuma tasrifi shi yake fito da usulu na nahau baro-baro ya yi tafsilinsu sai a gane to shi yasa nahau kaɗai bai wadatarwa don ka iya li'irabi an gane yawwa ka iya aza wasali to wannan kaɗai laye kafi Eh, a harkar ɗalibta ko malanta wannan ba za a lissafa ka a layin ɗalibai ba yawwa saboda haka ana buƙatar kalma ka santa min kulli wajihin samanta da ƙasanta ko'ina nata ya zan ka sani wannan shine karatu ai amma ba ka san rabi ba ka san rabi ba ko ka san ƙarshe ba ka san farko ba ka san tsakiya ba to wannan magana ibnu malik ce ya kama da ita don ya nuna mana fa'ida shi wannan ilimin rabi'an na hudu nisbatuhu dangantakarsa huwa ahadu ulumi lisanil arab to shi tasrifi yana ɗaya daga cikin yaren larabawa ko ilimin yaren larabawa wanda mun ka ambata a baya guda shida ko to tasirifi yana ɗaya daga cikinsu yana ɗaya daga cikinsu wani subatuhu dangantakarsa ila gairihi duba da wasu ulumi wanda ba shi ba min al'ulumi shi ne attabayiru wato bambanci za ka ga tsarinsa ya bambanta da dukkanin ulumi a yanzu usulul fiƙi mun ka gama to za ka ga ya bambanta da shi ya bambanta da ulumul qur'an mustalahul hadith da makamantansu eh to kaga don ka san usulul fiqh ba za ka ce to ai ba sai na yi tasrifi ba eh usulu dina sai ya wakilci tasrifi a shi ma sai ka karance shi saboda akwai bambanci dangantakar tasu ba ɗaya bace an gane waƙar ya tariku duk da haƙiƙa yana iya yin tarayya ma a gairihi da wani samin al'ulumi daga sauran ulumu fi ba'adul mabahisi a sashen mabahis ɗinsa ababen bincikensa ko wuraren bincikensa wani zubin za ka ga ya ɗan haɗe da na hawa a wasu abubuwa za a iya samun haka ko? to khamisan na biyar da ake buƙatar ka sani dangane da ilimin tasrifi fadluhu menene falalarsa san fa'ida mun kai nan kuma falala za mu yi ma'ana in ka san tasrifi wace irin falala da daraja za ka samu a gun malamai da ɗaliban ilimi sai ce min ajalli ulumin lisani ilimin tasrifi yana daga cikin mafi tsada da mahimmanci da ƙima daga cikin uluma na larabci an gani tasrifi ajalluha ne eh ajalluha ne fa alaihi yutawaqqafu shi yasa akan sa ake tsayar da dabtu abniyatil kalimi wato kiyaye ma'aunin kowace irin kalima in ka san tasrifi duk kalmar da an ka kawo ma za ka faɗi ma'auninta na ba ta ranga ne tasirifi ɗaya za ka sani ka iya wannan wata tasgiri an gane da kuma tasgiri ma'auninsa shi ma sai a sarfu ake saninsa irin su kitabun kana sun ka yi tasgiri ku tayyebun ɗan littafi to malamin tasrifi shi zai faɗa maka menene ma'aunin kutayyibin din nan malamin nahawu ba zai gaya maka ba ba harkarsa ba ce wanda sifati ko dangantaka a jingina mutum zuwa ga garinsu ko ƙasarsu ko wata sana'a tashi kama a ce makiyun madaniyun eh to malamin tasrifi shi zai ce maka ga ma'aunin wannan nisba shine wan nisbati wa ma'rifatul jumu'i da sanin jam'i na kalmomi da ake cin karo da shi zaka yi ta ganin jumu'u eh na sunaye to sai a tasrifi zaka san ma'aunan su wa tasniyati da kuma tasniya was sama'i da kuma abin da aka jiyo daga larabawa sai a tasirifi za ka san shi wal ƙiyasi da wanda kuma ya dace da ƙa'ida ba ji shi ga laraba ba amma kuma ƙa'idar ilimin ta hukunta a faɗe shi a haka washazi da wanda ya saba maƙiyasi shi ake kira a shazi an gane? shi ne ashab sai ce wal idigam da kuma idigami shigar da harafi cikin harafi wal ibdali da hurhuru harafi a canza shi a kawo wani duk malamin tasirifi shi zai iya gaya maka a kalman nan fa to harafi kaza ba na asali ba ne eh ai kaza ne kamar da muka bada misali a satin da ya gabata ƙala aka ce asuluhu ƙawala ya ƙulu asuluhu ya ƙaulu ba asuluhu baya rama asuluhu ramaya to suna nan da yawa to sai a tasirifi za ka san wannan ga na asali ga wanda an ka kawo daga baya kuma wanda an ka kawo daga baya shi za ka faɗa shi ne daidai in ka faɗi na asalin ka faɗa rami eh to me hikimar sanin wannan an gane saboda ko da kalimar ta juya to sai ka san cewa dai ga asalinta na batar an gane kuma ko da wasu haruffa sun shigo to sai ka gane a shi harafi kaza ba na asali ba ne kamar istagfara to malamin ta sai shi zai ce maka kalman nan istagfara ya nemi gafara akwai haruffan da ba na asali ba ne an gane saboda in mun koma ga asalinta babu su to duk sanda aka mai da kalma zuwa ga asalinta kaga wani harafi ya faɗi to wannan da ya faɗi ba na asali ba ne ba na asali ba ne an gane to duk a tasirifi za ka san wannan kuma hikimar sanin wannan wannan da aka yi wa ƙari lafitta akwai ziyaratul ma'ana akwai ƙarin ma'ana ista gafara ba daidai yake da gafara ba gafara ya gafarta ya yi gafara ista gafara talabal magfirata ya nemi gafara haka akwai bambanci ba ba haka ba ne ka gani yawwa to sai a tasirifi za ka san wannan sai ce wabihi tuhfazul lugatul arabiyya kuma ta hanyar sanin sarfu ne za a iya kiyaye larabci lugal arabiyya ta yadda ba za a dinga larabci ana shirme da kwaba ba wala yi tawassalu ila ma'arifatul istiqaqi illa bihi mu ba iya gane istiƙaƙi inda aka ɗebo kalma sai ta hanyar tasirifi ta hanyar tasirifi ne muka gano gabara an fito da shi ne daga gafara ko gufuranan mazdari na ba ta an gane sai ta hanyar tasirifi za ka gano wannan istaƙara min alƙira'a istaktaba min alkitaba to haka ta hanyar tasirifi za ka gano ina an ka ɗebi kalma wacce ce ta asalin ta asalin me ma'anarta wagga da aka fito da ita ita kuma me ma'anarta don in dun ma'anarsu ɗaya to me fa'idan kuma a fito ta daga waccan to kenan kaga ya nuna akwai wani sabon abu wanda babu shi a asalin to tasirifi kenan sabi'an na bakwai wadi'uhu wanda ya fara aza wannan ilimin ta fuskar rubutu an gane a zamanin sahabbai babu wani littafi da an ka rubuta don bayanin ka'idodin sarfu amma kuma ilimin yana nan a kwakwalensu amma babu shi a rubuce na fatar an gane yawwa akwai shi a kwakwalensu amma babu shi a rubuce to wanda ya fara azashi ta fuskar rubutu shine ya ce abul aswadi du'aliyu babban tabi'in nan da ake kira abul aswadi addu'aliyu an ce almajirin sayyiduna aliyu ibn abi talibin shi ya fara azana hau kuma shi ya fara aza tasrifi a matsayin rubutu a ce kaza ka'ida kaza ka'ida kaza ka'ida kaza shine ya fara ga wani kaulin haka wasu malamai suka faɗa an gane Eh, duk da shi a lokacin ba ya rubuta littafi ba ne kawai dai ya ɗan rubuta wasu ƙa'idodi ne haka eh wa awwalu man sai ya haɗe shi da na nahau duka ya cakuɗe su to daga baya ne malamai sai suka zo suka ware suka ware nahau suka ware tasrifi wa awwalu man sannafa fihi tasnifan mustaqillan farkon wanda ya fara ware ilimin sarku shi kadai ba da nahau ba to shine yace huwa abu usmana almazini almazini shine abu usmana almazini fi kitabihi at-tasrif ya rubuta littafi mai suna at-tasrif to a ciki sai cicciro ƙa'idodin tasirifi eh wanda shi abul aswadi da aliyu ya cakuɗe su da nahau ya haɗe su shi sahayyin za ka ga wasu littattafan suna haɗawa kama alfiya bin malik aga akwai nahau akwai tasirifi akwai tasirifin asma sannan ga ga nahau haka littafinsa shi ma alkafiya shi ma haka zaka gani haka alfarida ta jalaluddin suyuti eh a gani haka alfiyar wannan sha'aban kifayatul gulami shi ma kaga ga tasirifi ga nahau ko ba haka ba haka alfiyatu yahaya ibn motsi shi ma haka zaka ga tasirifi ga na hau saboda asali can farko a haɗe suke na batar an gane to shi ne wasu malamai in suka zo sai su ware su ware na hau su ware ta sirifi to shi yasa har yanzu sai zan wasu ɗin in sun zo sai su haɗe saboda akwai matsalolin da kamar yadda muka faɗa sun yi tarayya tsakan tunda uba da mahaifiya ne kaga akwai dangantaka dole sai an haɗu wasu wuraren ko da za a rabu a wasu wuraren akwai dai inda ake haɗuwa eh to wannan shi ne eh to saboda haka ilimi ne wallahi mai matuƙar fa'ida eh a bashi kulawa sosai sosai eh za ka fahimci karatu cikin sauƙi a tare da ka sha wahala ba inda Allah ya hore maka nahawu da tasirifi to duk wani fanni da kake son ka karanta a larabci inda da larabci aka rubuta shi zai sauƙaƙa gare ka kuma abubuwan da za ka gane da kanka za su fi yawa fiye da ma waɗanda za a koya ma ɓarai da gaske abin da yasa za mu ga yanzu komai sai an feɗe mana za mu iya fahimtar sa to wani yana nuna rauninmu a ilimi eh ina fatar mun gane to shi kasa za ka komi an ka zo in ba an yi bayani daki-daki kamar dai ba za ka ɗan gane ba to wani yana nuna rauninka a nahu da tasirifi can zamanin magabata ai ba haka suke su ba sa bayanin komai da komai tafsilan kawai ishara ta ɗaya ake kaza da kaza da kaza sai a wuce ba a bayani daki-daki saboda karatu ne na ƙananan mutane karama kalla ba na manyan mutane ba ne to Allah ruba mana asiri saboda haka a yi ƙoƙari tun da an yi tasirifin mai dani kaga sannan ga wannan kuma saboda waɗannan abubuwa ba mu yi su a tasirifin mai dani ba to shi yasa ake tsaya ana sharhin su don ka ƙara gane mahimmancin ilimin eh nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu ɗora yiwa da lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai alwasitiya ko na'am na'am